من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba da yanwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan yini mai taron albarka yinin talata da ran laraba wanda ya daidai da hudu ga watan ramadan yau hijira na da shekara 443 daidai da biyar ga watan hudu miladiya biyu. barkanmu da sake kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya usunna unguwan fantami fadar jihar gombe domin ci gaba da tafsirin alkurani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan darare na ramadan mai taron albarka idan ba a manta ba muna cikin suratu al'araf karatu ya tsaye da mu a aya mai namba ta ainihin 39 yawan za mu tashi aya mai namba ta 40 insha Allah kafin nan akwai wani bawan Allah da rubutu tambaya ya tambaya game da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-umratu fi ramadan ta'dilul hajj ma'i yin umara a ramadan yana daidai da yin haji tare da ni jin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam to yake cewa idan mutum ya je wannan umara a Ramadan ta wadatar da shi ba hiya aikin haji ba tunda manzon Allah ya ce ta yi daidai da aikin haji aikin haji ma tare da shi to malamai suna cewa wannan min babil fada'il ne falala ce a gaba da amma aikin haji na wajibi in baka yi baka samu hali yana nan ko da ka je umara da azumi an bayyana zuwanka umara da azumi ba zai dauke ma hajjin wajibi ba har in Allah ya baka iko kai ita dai tana da doriyan farla ne akan farla da ba lokacin azumi ba wannan shine abin da malamai suka faɗa insha Allah wallahu a'lam Allah rama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم
إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين ayoyin da muka tsaya akan su jiya Allah ta'ala yana ba mu labari game da ba su bi akan rashin daidai da wanda ake bi da masu bi mabiya da wanda ake bi a hanyar bata ko a hanyar son zuciya mun ji yanda ƙarshen al'amarin ya ƙare a jiya ƙwar'ani yana ba mu labari idan an sa su a wuta su mabiyan za su roƙi allah ya linka wanda suka bi a hanyar bata azaba ya linka musu azaba a ha'ula ya zalluna fa'ati ma'azaban zaifan minan na mabiya ne za su faɗa wa Allah a kan ya linka waɗanda suka jagorance su hanyar ɓata azaba sai Allah ta'ala ke ce dukkaninku za a lullinka muku azaba ne kawai amma a lokacin da kuke aikata wannan ta'addanci a duniya ba ku da aure ga haka ne wa qalat ukurahum liulahum wa qalat ulahum liukurahum mabiyan kai waɗanda aka bi ɗin jagororin he su faɗa ma waɗanda suka bi su ba ma kana lakum alaina min fadlin a yau ba wata falala da kuka bi mai da ku da mu duk ja haɗe ne kawai ba wani wanda ya fi wani falala dama kuma haka ne mu haka ne mun haka tunda ai sun ji sun roki Allah ya linka musu azaba ai to su ma ba za su yi rushiru da batun su ba ya suke cewa fa ma kana lana alaikum min fadli ai ba wani farala ba ku da wata farala ta da kuka biyo mu da ita ba zo kul azaba bima kuntum taksibun Allah ya ce gaba ɗayan su ne azaba bisa irin abin da suka aikata kun ga irin wannan abin da ake guje ake gujewa al'umma kenan duk wanda zaka bi ka san dalilin da yasa zaka bi shi dan adam ba a masa makahon bi dole sai da taka tsantsan duk yanda kuke da shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ake bin sa a makance ko ka gane ko baka gane inda yamma zan Allah ne zaka bi shi amma in dai ba ma'aikin Allah bane to ba a sallama wa mutum 100 ba 100 ba zai yi ba baka cewa duk abin da wani ya sani sai nayi wani nan ba masumi bane wani nan ba mala'ika bane Allah ta'ala ya ba mu hankali kuma ya dora mana takalifat nauyi nauyi kai da kanka Allah zai ma hisabi ba da wani ba saboda ka mu kiyaye da ubangida da godfaza da wane da wane ne karka yadda dan kana bin mutum ya dora ka a hanyar bata ka bi shi to a ranar lahira sai kun yi tsine ne wanda da gaidi sai ya tsine maka tsine mishi domin Allah ya hane ka duk wanda kuke da shi ya ja kan ya bata karka bi shi zai fito fili annabi Ibrahim alaihi salam mahaifinsa ne amma su raba hanya tunda mahaifin ya ja shi a yi wa Allah kishiya ya ja shi abauta gumaka shi kuma yace ba zai yi ba amma daga nan ya bi shi a matsayinsa na mahaifinsa har ya dinga cewa zan roƙa ma ubangiji na ya ma'afuwa kuma alhali ya mutu cikin kafirci Allah ce duk wanda ya mutu a kafirci ba zai masa rahama ba da bi ta kowane bangare dalili ne a gaban Allah da annabi Ibrahim da ya bi mahaifi shi to amma a yau a ce kai wandan ubangidanka ne rayuwar ma rabi da rabi ne bai dauke ma ita duka ba amma a ce dora ka hanyar bata ka bi shi wani iya ji iya gani irin iyayen gidan nan zai ɗora ya kan hanyar haram ko ya zama kawalinsa iya neman matan banza ko ya aiki wajen boka ko ya siyo mai kayan maye ko giya ko wani abu wai shi kawai taka masa ubangidansa ne kawai to a lahira ba ruwan allah da ubangidanka amma hankali an ɗora ma ta kalif littafi gare ka duk wanda ya ja kan tsafin allah karkabi shi kowaye shi in zaman lafiya za a yi da lamana da mutunci a yi amma in dai haƙƙin Allah ne ba ka yi ba shi to wannan shi ne irin abin da yake faruwa ko zai faru a gobe alƙiyama da mabiya a kan hanyar ɓata da wanda suka bi a hanyar ɓata ba a wanyewa lafiya tsine ne wa ake yi tamkar ba su bane a duniya domin zama zama na ƙarya ne amma abota hanyar alkhairi hanyar kirki to a duniya tana kai mutum har zuwa ga lahira har zuwa ga aljanna al'akillahu yau ma'izin الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Allah ce al'akilla abokan juna ko ubangida da yaronsa ko aminan juna duk dai abin da aka ce musu yau ma'izin ba a zo muli ba a ranar lahira za su tashi bangare iya adawa da bangare duk abokai haka mazara haka Allah ya ce sai Allah ya istisna yi togiya ya ce illal muttaqin sai wanda suka yi abota akan tsoron Allah ka faɗa min gaskiya ya faɗa ma gaskiya ka so da alkhairi na soka da alkhairi kamun faɗa in ta kama na ma faɗa in ta kama in ka murgino son zuciyarka na kiyarda kai ma an na murgino son zuciyarta ka kiyarda to wannan shine abota ta alkhairi amma ba aminantaka bace ba abota bace ka bar ni akan kuskure domin ni amininka ne ni abokinka ne a ranar lahira sai mun yi nadama wallahi wannan aminantaka da ake faɗa wallahi ba wasa bace idan har mun yadda mu aminan juna ne a duniya ce to mu bi Allah mu bi gaskiya duk abin da za mu duk ko da za mu yi rigima mu bata kaca kaca in dai akan gaskiya ne to an fi son a yi wannan akan mu yi rufa rufa mu je gaban Allah ta'ala Allah ba zai bari ba saboda ka abota da aminantaka ba a kayan wasa ba ne tana kai mutane har zuwa ga aljanna al'akilla'u yau ma'izin ba'aduhum libadin aduwun illal mutaƙin ma a ainihin masoya ko abokan juna a ranar alƙiyama za su tashi baran-baran wani iya zagin wannan wani iya tsine wannan allah ce sai wanda suka yi abota akan tsoron allah akan fadar gaskiya akan jin kan juna akan fadawa juna gaskiya Allah ta'ala ya azurta mu da irin wannan abokan mu yi abota akan tsoron Allah mu murta amfani mu Allah ta'ala ke cewa innal ladina kafaru haqiqa waɗanda suka kafirta wa kazzabu bi ayatina innal ladina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata ayoyin mu inji Allah wastakbaru anha suka yi girman kai bayan sun karyata ayoyinmu inji Allah kuma suka yi girman kai a jiya mun yi bayani game da girman kai wanda iyakai mutum zuwa ga wuta Allah ya ce masu karyata ayoyinmu da kuma ainihin masu girman kai game da ayoyin Allah la tufattahu lahum abwabu sama ay la tufattahu li a'malihim abwabu sama ayyukansu Allah ba zai bude kofa sama su tafi ba kun san dukkan aikin alkhairi sama yake Allah ya ce wal amalu salihu yarfa'u aiki na kware hawa yake sama yake tafiya a bude mai kofar sama a bude mai har ya tafi zuwa ga can to alama Allah ya karbe shi kenan amma aikin da aka yi wanda Allah bai karbe shi ba kasa yake dawowa amma duk aikin alkhairi sama yake tafiya an bayyana wannan to su waɗanda suka karyata ayoyin Allah suka yi girman kai aikin su baya ba shi da damar tafiya sama duk abin da suka yi a ƙasa yake Allah ba ya son shi kinaya ce ta Allah ba zai karɓa aikin ba wanda ya ƙare ta ayoyin Allah ya yi girman kai a rayuwar shi to Allah ta'ala ba shi karɓar aikin shi ko da kullum sai ya je haji da umara kullum sai ya ci da marayu kullum sai ya wuni iya sallah in dai ya ƙare ta ayin Allah kuma ya yi girman kai aikinsa ba inda yake zuwa mai karɓar aikin ya ce ba zai karɓa ba an bayyanta ala tufattahu lahum abwabus sama ba za a bude musu kofofin sama ba domin karbar ayyukansu wala yadkhuluna aljanna Allah yace kun ba za su shiga aljanna ba hatta hatta lilgaya in kaga mai karyata ayan Allah mai girman kai ya shiga aljanna to sai dai in raƙumi za a iya cusa ita kofar allura ya fice hine hatta ya lijal jamal fi samil qiyam aljamal wa'ansu sun fassara shi da raƙumi domin haka sunansa yake a larabci ana ce masa ibil ana ce masa jamal amma wa'ansu malaman tafsirin musamman waɗanda suka biyo bayan magabata sun fassara jamalu da irin tifkakkiyar igiyar nan da ake ɗaure shanu da ita ko ake ɗaure raƙuma da ita ita ce aljamal wa'ansu malama haka suka fassara wannan kalma cewa in ka ga wanda yake karyata ayan Allah mai girman kai ya shiga aljanna sai dai in tufkekiyar igiyar ɗaure shanu za ta shiga da cikin kafar allura ai wani ma ba sauƙi ba ne ai ko za ta iya shiga ba za ta shiga ba da raƙumin da ita wannan tufkekiyar igiyar ba abin da zai shiga kofin allura kinaya ce wannan irin wani karin magana ne na alƙur'ani irin ya zo da wata kalma ta irin adonta magana ɗin nan kinaya ce ta har abada ba za su yi aljanna ba in kaga sun yi aljanna to kaddara irin igiyan daure shanu za a zo a cusa ta kofa allura ta fita ai akwai allura ko akwai musilla akwai buda ka san mun zana karkara ai din na san sunan wadannan abubuwan yawa yawa akwai musilla ita gaba take da allura kofar ta babbace wanda ake dinke buhu akwai buda wanda ake dinke zana da ita ko a cusa a jawo a dinke zana irin a karkara din nan to ko bida ai wannan igiya ba za ta ga da cikinta ba ballantana ka zo musilla ballantana ka zo allura ba zai yi ba wannan kira ya fita har abada ba su mahiga aljanna Allah ta'ala ya tsare mu me ya ja musu wannan musifa ƙaryata ayan Allah kazzabu bi ayatina bayan ƙaryata ayan Allah kuma da girman kai girman kai a jiya ma malam ya mana bayani game da girman kai a cikin wannan tafsiri nashi girman kai iya ɗaya daga cikin sabbuban da mutum yake samu kansa a wuta gobe alkiyama kuma girman kan nan ko kana sallah kana yin sa ko kana azumi kana yin shi Allah ta'ala ya riga ya haramta kai girman kai wal kibriya'u rida'u jiji da kai na Allah ne kuma Allah ya ce duk wanda ya ja in ja da ni cikin mayafi na sai na karya shi walahul kibriya'u fi samawati wal ard wa huwa al azizul hakim da girman kai da barin ƙasa da jiji da kai duk na Allah ne yasa Allah idan iya faɗar wata magana ta isa yake mana domin ba wani wanda isa ya ƙi abin da Allah ya so yi ba zai yi ba Allah zai ce kaza kaza ba wanda isa da ya halaka samudawa da adawa sai ce fala ya khafu qubaha ba na jin tsoro ko da wani abu zai biyo baya to Allah me zai biyo baya ma waye isa ba wanda isa to Allah iya koya mana irin wannan maganganun ba na dan adam bane maganar Allah ce kai dan adam mai rauni ne kai kana da rauni a bangarori da yawa cika baki ba naka bane duk abin da kake takama da shi wata ran zaka ne mai shi karasa idan karfi ne wata ran zaka tsufa idan mulki ne wata ran mulkin zai gushi idan kudi ne wata ran kudin bayana wannan sabbuban su suke sa dan adam girman kai su suke sa dan adam dagawa duk abin da zai saka dagawa to wani lokacin koda kana da ran ba zai ma amfani ba koda kana da ran ba zai ma amfani ba ballantana wata nan zai iya barka zaka iya barin shi Allah ta'ala ya raba mu da girman kai la tufattahu lahum abwabus samai fala tuftahu abwabus samai li arwahihim idza matu malik ibnu kasir yake cewa ma'anar la tufattahu lahum abwabus samai ba za a taba bude musu kofar sama ba wa an su malaman sun ce aikin su ba zai je sama ba alamar Allah ba zai karba ba wa an su malaman suka ce a'a idan sun mutu rayukansu ba za a yi sama da su ba wasan dirran dan aljanna sama ake da shi ana daukar ran mala'iku za su yi sama su sa shi a wani a wani kyalle mai haske a lullube ran ayi sama da shi iya kanshi a je sama ta ɗaya a bude sama ta biyu sai an je a sama ta bakwai a ajiye wa ran Allah ya sa rayukan mu haka suke rayukan kafirai da munafikai kuma idan an yi sama da su zuwarinsu da ɗoyinsu mala'iku za su buɗe sama sai a yi ƙasa da su kuma idan sun zo ƙasa ma ta ƙarfa sai dai an shiga da su cikin ƙasa sannan za a je dab da jihannama a ji su a jira alƙiyama ya kaɗa su ciki shi kenan tunda ita aljanna tana sama wuta kuma tana ƙasa saboda ka duk aikinka in dai allah ya karɓa sama ake da shi rayukanka in allah zai ma rahama sama ake da shi duk kuma ran wanda ba za a masa rahama ba da aikin da ba za ka ba ba ƙasa ake da shi an fahimci wannan to sai wani malami ya ce la tufattahu lahum abwabu samai li arwahihim idza matu idan suka mutu rayukansu ba za a bude musu kofar sama ba hatta yalijal jamal fi sabil qiyas sai tufkakkiyar igiya in har za ta iya wucewa ta kofar raƙumi ko ba an su malaman sun ce a'a ko raƙumi zai afwan kofar allura ko kuma raƙumi zai iya fice ta kofar allura shi ma faka annama mahal dukulul jamal fi sabil qiyam ai abu ne da ba zai yi ba in balarabe ya ce shay'un mahal to abu ne wanda ba zai taba yiwa ba to ka san dai raƙumi ko tubkake iya ba ta iya fice ta kuma allura ba zai yi ba to haka ne shiga su aljanna ma ba zai yi ba fa kazalika najzil mujrimin Allah ya ce haka nan muke wa mujrimai sakamako duk mujrimi wannan shi ne sakamakonsa wannan ta'addancin fa da kuke gani shine mujrimancin ai kare dokan Allah ta'addanci yin abin da mutum ya ga dama yadda ka san bahi da hisabi bahi da kabari yayi abin da yake so dan iskar duniya tana zuga shi wannan shine ijram shine mujrimanci Allah iya tanaji iya ma sanda hasiran da ka mutu shikenan wa umli lahum inda kaydimati duk dan ta'adda ka tausaya masa wallahi abin tausayi ne duk abin da zai bakinsa duniya ba ita duniya nan ɗaya biyu ce ɗayan biyu ce ko a kanka ko a kanta in ma Allah ya ja rayuwarka ta je ƙarshe da kai dole ne za ka bata yi ga shaɗan nan ya roƙi Allah ya kai shi har zuwa alƙiyama Allah ya ce ya ba shi damar amma akwai shaɗan da damar za ta ƙare kuma zai faɗa wuta an fahimta tun da duniyar tana da lokaci Allah ta'ala ya ce duniyar ta tashi za ta yi ƙiyama zuwa za ta yi saurika babu abin da ɗan adam zai yi ya rufa wa kansa asiri illa ya bi Allah kawai duk wani abu da zai saka girman kai zai saka ta'addanci wala gabar shi ai dan adam hankalinka ma ya isa ma ya jagora duk wani dan ta'adam ya karshen sa ne a duniya ce ma wulakanci ne karshen sa ka duba da fir'auna shine shugaban yan ta'addan duniya duk ta'addanci bayan fir'auna ake bi amma yau sai ga fir'auna a ruwan ruwa zai haɗe shi iya amantu ta iza adraka wal gharqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimin ga fir'auna ya ga bala yace ni musulmi ne haka yake faɗa Allah ya ce al'ana kuma fir'auna yanzu he yanzu bayan annabi Musa ya shekara da shekaru iya tallata ma musulunci ka daina yanka ƴaƴan mutane ka daina kaza ka daina kaza baka ji ba sai yanzu al'ana wa qad asaita qablu bayan da kai abin da ka ga dama wa kunta minal mufsidin ka kasance cikin masu barna sai yanzu zaka ce ka tuba Allah ya ce ba zan karba ba an fahimta a dan Abbas yake bada labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa suna hira da Jibril alaihi salam kai annabi dan gata ne sai mala'ika Jibril suna hira da shi yace ya fir'auna yace yayi imani ko ba ku karbi imaninsa ba manzon Allah yake tambayar mala'ika Jibril wannan sai yake cewa ya rasulullah ai a lokacin da fir'auna yake cewa amantu ina kusa da hi ina cikin ruwan tabo nake ebowa nake cusawa a bakinsa domin kare ce la ilaha illallah Allah ya karbe shi haka Jibril yake faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na san halin Allah iya cewa la ilaha illallah zai karbe shi sai nake ɗauko ƙasa nake cusawa a bakin sai ya kasa fadar la ilaha illallah sai ce amantu billazi amanat bihi banu isra'ila wannan abin kalmar shahada bace la imani da wannan abin da banu isra'ila suka yi imani da shi bai ma san sunan Allah ba kenan kaga Allah ya toshe mai basira sai manzon Allah yake cewa da ya furta kalmar shahada ta gaske Allah zai karba yace Allah zai iya karba shi yasa na toshe bakin da taboye kasa furtawa ya mutu a kafiri Allah ke cewa falewa mu najika bi badalika sai ga fir'auna a saman ruwa wanda je fir'auna ko kara ya aje ba mai tsallakawa amma yau gahi ya zama gawa ya zama a saman ruwa ruwa iya ya wuri kamar ba shi bane je ka Allah ya gano fiha to haka duniya take yi duk abin da duniya ta zo ma da ita kake tinkahu wallahi za ta iya barin kai yanzu yanzu shugaban kasa shine karshen mukami a wannan kasa to shugaban kasa nawa ne ya je kurkuku shugaban ƙasa nawa har wannan wanda yake kaɗa ma an ɗaure shi da aka mai juyin mulki lokacin ibrahim ba da masu baban gida aka ai ɗaure shi aka yi ga obasanjo a kurkuku ma aka fito da shi aka bai takarar shugaban ƙasa ƙarewar wulaƙanci da kai ka gidan kurkuku a ɗaure ka to shugaban ƙasa shine mai cewa a yi kar a yi a ƙasa to a gidan kurkuku ki saboda ka duniya na ba ta da amana ba ta da tabbas ka bi allah sai ka zauna lafiya mujirmanci ba naka bane Allah ya ce sakamakon mujirmai shine wannan a sa su a wuta kuma Allah ta'ala ya fishi da su na'am
lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash na'am wa kadhalika najzi adh-dhalimin Allah ya ce lahum a gare su su suwa kenan su mujirmai kenan lahum min min fo lahum min jahannam mihadun la din kamar lamu tamlik ce kamar jahannama ma Allah ya mallaka musu ita su da ba Allah ya mallaka musu jahannama a jahannama suna da shimfida ta musamman lahum min jahannam mihad mihad ne firash suna da shimfida ta wuta wa min fawqihim ghawash a sama da su kuma akwai a agdiya minan nar rufi na wuta ƙasa da su shimfiɗar wuta sama da su rufi na wuta kamar da irin wobin ɗin da ake ga sabari da go wuta sama wuta ƙasa to haka Allah ta'ala zai wa kafirai da mujribai mihadun hine firashun min tatihim shimfiɗar wuta a ƙasa da su ghawash fi zillin min al'azab a inuwa azaba ta yi musu inuwa kuma wata musifar wuta ya yan uwa duk wanda ya fada wutar jahannama sai ya dauka shi kadai Allah ke azaba wallahi domin bala'in da yake ciki ko rugugin dan uwansa ba zai ji ba shi gani zai yi duk duniya shi kadai yake wannan azaba domin irin bala'i da Allah ta'ala ya tanadar a gidan wuta duk wanda ya tsinci kansa a gidan wuta to musifa da kai musifa Allah ta'ala shi yasa duk abin da zai kai mu wuta sai dai mana bayani akan sa kar ku yi kar ku yi kaza in ma kun yin ku ce kun tuba sai da yafe mu domin baya son mu shiga wuta Allah bai halice mu da wuta ba Allah bai halici musulmi da wuta ba wuta dama gidan arna ne gidan kafirai ne dama amma a yau musulmin da karfi da yaji sai su tafi wutar fama ake yi manzon Allah yayi gaskiya sallallahu alaihi wasallam ya ce misali na da ku tamkar mutum ne ya zauna ya kunna wuta a jiji da damuna ƙwari suna zuwa suna shawaji ƙwaro sai ya faɗa wutar bai dawo ba bai san illata ba to manzan Allah ya ce kamar ni ne a bakin wutar da mafifici in wani ya zo zai kunna kai wutar sai na kaɗe shi na fito da shi gefe to haka manzan Allah ya ce haka yake da mu duk abin da zai kai mutar sai da ya mana bayani kar ku yi kaza wani ma da gudu zai faɗa wutar manzan Allah ya ja riga sai ya tura shi baya domin ɗan adam kana zaluman jahula Allah ya ce abu kaza haram ne amma ɗan adam sai take ji ko illar baka sanya Allah zai karɓi rayuwarka ba yanzu misali masu fasadi na zina ko liwaɗi mutum ya je shirya zai yi zina ko zai yi liwaɗi in iya da imani a wannan lokacin da yake mujrimancin baya zaton Allah zai iya karɓar ransa abu ko in Allah zai karɓar ransa za a hana shi ko masu ta'addanci barayi ko 'yan fashi ko 'yan kidnapping suna wannan ta'addancin ba su zaton Allah zai karɓi rayuwarsu ne idan Allah ya karɓi rayuwarsu a wannan yanayin me za su cewa Allah a gabansa a gobe alkiyama wannan kun ga tunanin sai mai imani ne ke wannan amma wanda zuciyarsa ta dafe ta rine ba shi da wannan tunanin ya sa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yazni zani hine yazni homomin mazinaci ba zai je ya shiga ɗaki ya kulle ya yi zina ba a lokacin da imani a jikinsu ba shi da imani duk mazinaci a lokacin da yake zina ba shi da imani la ya siriku sarik shi ne ya siriku huwa mumin ɓarawo ba zai yi sata ba a lokacin da yake da imani sai an zage mai rigar imani a jikinsa duk wanda ya mutu a hanyar sata ya mutu mara imani duk wanda ya mutu iya zina ya mutu ba shi da imani kuma duk wanda ya mutu ba shi da imani ba zai ga aljanna ba wanda shi ne ka'ida aljanna gidan masu imani ce gidan masu takawaci sau daga duk wani laifi ka kaddara wannan a rayuwarka kana cikin yinsa akwai yiwuwar allah zai karɓi rayuwarka kuma inna mal'amalu bil khawatim allah ta'ala ƙarin rizal ɗin ƙarshe ke ɗauka shi mai hisabi da me ka cika da me ka cika dab da azumin nan akwai wata lacca da muke yi mun ba da misali game da irin wannan a kiyaye saban allah kada ka je kana saban allah allah ya karɓi ranka sai wani yake ce mini a nan garin ne akwai wani wanda ya san shi unguwarsu ɗaya wallahi a ɗakin karuwa ya mutu a ɗakin karuwa ya ce zai yi fasadi ya mutu a ɗakin to wannan ‘yan uwansa ma ya bar su da kunya yanzu a zo a ce ana ta'aziyya ai wane ya mutu a yana ya mutu wala ɗakin karuwa ya mutu don allah ta'aziyyar ma za ta yi daɗi ba za ta yi ba kaga ya jajawa kansa bala'in duniya da lahira akan abin da ya da ya haƙura ya danne zuciyarsa ya wuce to duk mai laifi ya kaddara wa Allah wannan wani ya bude baki iya ihu arna sun ci bal ya mutu iya ihu bakinsu a bude iya arsenal manchester bakin ya daga bai buberi da bai mutu to in yaje gaban Allah me zai ce ya mutu iya kabbara ne ko iya la ilaha illallah babu daya saboda ka mu kiyaye mu kiyaye Allah baya wasa da mu Allah ta'ala yake cewa lahum min fawqihim lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadhalika najzi az-zalimin haka ne muke wa azzalimai sakamako mu gasa su sama da kasa inji Allah Allah ya tsare mu na'am
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها Mm.
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون malaman tafsiri suka ce lamma zakar Allah ta'ala ya qabil asil azzalimin yayin da Allah ta'ala ya ambaci sakamakon masu sako da sakamakon azzalimai zakara sawabul muti'in sai kuma ya ambaci sakamakon masu yawa Allah da ai can mun ji mujrime mun ji azzalimai mun ji makomarsu nan kuma wanda suka bi Allah suka bi manzon Allah su ma ga makomarsu dama qur'ani آه، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم بشيرا ونذيرا an gane ko in an taba nan sai a taba nan sai Allah ta'ala ke cewa allazina amanu wa amilus salihat wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai imani sai ya samu goyen bayan aiki na kwarai tukunna in ba kana cikin ɗaiɗaikun mutane irin wanda Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama ba kamar wani wanda manzon Allah yake ba mu labari cikin riyadu salihin imamun nawayi ya kawo hadisin wani bawan Allah ne dan ta'adda mai kisan kai ya kashe mutane 99 sai ya ji kamar kuma tuba ya zo masa zai daina da raɗin kansa ba dan an matsa shi ba sai ya je wajen wani mai ibada amma ba malami ba ne mai yawan bauta ne ya ce to shi ya zo neman fatawa shi ɗan ta'adda ne ya kashe rai akalla 99 shi zai iya tuba kuma allah ya karɓi tubansa sai shi wannan mutum ya ce a ina ai allah ba zai karɓi tubanka ba ai wannan ta'addanci da kai mutum 99 to ya za ka ce wa allah wannan ai allah ba zai gafarta ba ba ya ce a to tun da allah ba zai gafarta ba ban ƙarasa kai ma da zama ɗari sai kashe wannan mutum ya zama ɗari duk da aka zuciyarsa ba ta kare ba iya ce giya ina zai samu kofa ya tuba sai aka mai nuni ya je ya samu wani malami da ya je ya samu malamin sai masa wannan fatawa da ce e a akwai dama mana ai ba mai shiga tsakanin allah da bawansa ka tuba in ka tuba amma ina baka shawara ka bar wannan garin domin duk wanda ya san ka a nan garin a ɗan ta'adda ya san ka amma ka koma wani gari bako sai ka zama mutumin kirki a ce ba wanda ya san ka ya ɗauki wannan shawarar ya tuba kuma ya ɗau shawarar barin gari zai tafi iya tafiya kafin ya je garin sai ya jile sau kuma sau kuma kwanansa ya kare mala'ikun azaba sun zo mala'ikun rahama sun zo waɗannan suna namu ne waɗannan suna namu ne to sai Allah ya turo mala'ika jibril ya ce ka je ka musu hukunci ka musu abin nan ka musu shari'a su mala'ikun azaba suna da gaskiya sun ce ai bai taɓa aikin alkhairi ba tun da yake mala'iku rama suka ce kuma ya tuba zuciyarsu ta karaya saboda ka nasu ne waɗannan sun ce nasu ne sai mala'ika jibril ya ce to yanzu yadda za a yi a auna inda ya baro da inda zai je ina ne ya fi nisa inda ya baro garinsu da kuma inda zai je wancan garin ya tuba ya zauna lafiya a can ina ne ya fi kusa da inda ya baro idan garin da ya baro ya fi kusa mala'ikun azaba ku karbe shi idan kuma ya fi kusa da garin da zai je ya tuba zai koma can ya zauna mala'iku rama su dauke shi da aka gwada sai aka ga bai fi da kirjinsa iya tsawon kirjinsa ne ya fi kusa da wancan garin ba sai mala'ika ya ce mala'iku rama ku dauke shi ya tafi aljanna ga amma wani ya ji daɗi wallahi bai taɓa sallah ba bai taɓa azumi ba bai taɓa komai ba tuba ya yi tuba ya yi kuma Allah ya ga tuban na gaske ne ibn qudama ya ba da wani labari shi ma mai banta ajibi ya ce mazan Allah ya ba da labari lokacin annabi musa alaihi salam an samu kai cikin tsananin fari aka rasa ruwa da damuna amfani iya konewa shukoki suna konewa dabbobi suna mutuwa ba ruwa annabi musa an fita an yi roƙon ruwa an yi roƙon ruwa Allah bai bayar ba sai Allah ya ce wa annabi musa alaihi salam akwai wani wanda ya shafe shekara da shekaru iya sabona iya cikinku yanzu haka saboda ka ba zan saki ruwana ba har sai mutumin nan ya tashi ya bar cikinku shi ne dalilin da zai sa da ruwa amma in bai tashi daga cikinku ba zan yi ruwa ba haka Allah ya faɗa annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam ya tashi yayi kuwa yace to Allah ya ce na faɗa muku ruwan nan ba zai samu ba akwai wani bawan Allah wanda ya shafe shekara da shekaru iya saban Allah har sai ya tashi ya bar gunnan sannan Allah zai mana ruwa kuma yanzu muna tare da shi kowa ya tsaya iya duba gefensa wa zai tashi wa zai tashi to shi wannan mai laifin ya san shi ne ya sunkwi da kansa ya ce Allah duk shekarun nan da na yi ka rufa mun asiri ba wanda ya san yana aikata laifin nan yanzu kuma idan na tashi zan bar wannan gun asiri na tun daga nan har na bar duniya har iyalai na har zuriya ta bai da mutunci saboda ka Allah na tsorata na tuba Allah ka yafe mu amma bai tashi ba iya wannan tuban na gaskiya ko sai Allah ya sake ruwa sai annabi mu ce ah Allah ai ba wanda ya tashi ka ce ba za ka yi ruwa ba sai wani ya tashi mai zunubi sai ce musa ai wannan mai zunubin ya ce min ya tuba sai annabi masa to allah duk da ya tuba nuna min shi sai allah ya ce annabi musa annabi musa iya laifin ma ba nuna ma shi ba ballata na kuma ya tuba yanzu ya magana ta waje kuma tuban mutum ɗaya ya sanya ƙasa allah ya sakar mata ni'ima saboda ka tuba abu ne wanda yake ƙarawa al'umma albarka a cikinsu mu dinga tuba na suru manzon Allah ya ce Allah iya farin ciki idan bawa iya zunubi ya tuba tamkar mutumin da ya rasa kayansa suka bata har ya fi dare kuma ya same su farin cikin da za ka yi tobe ka yana Allah idan ka yi zobe ka tuba ba sau ka ƙofar tuba tana kuɗa yayin wa mu yi ƙoƙarin mu tuba daga zunubai sai Allah ta'ala ya mana albarka wallazi na amanu wa amilu salihat waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai Allah ta'ala yake cewa to su sakamakon su aljanna ne Allah ta'ala zai sa tsuntsaye na gidan aljanna su ɗauki rayukansu na yawo da su sun aikata wajibai wanda Allah ya ɗora musu sun bar haram da Allah ya ce su bari shi aiki na ƙwariya 'yan uwa lafazi ne am ya shimilu jami'ar salihat alwajibat ya kunshi ka sauƙi wajibin da Allah ya ɗora ma kamar ramadan wajibi ne a gun musulmi salloli biyar hajji ga wanda Allah ya ba shi iko zakka ga masu hali duk wannan wajibat ne wal mustahabbat da ayyuka da nafilfili duk hada kai suna cikin amalu salih wa kad yakunu ba'dahu ghayra maqduran li abd wani wajibin bai yi yayi ga dan adam don ba zai iya yin shi ba yasa yace wallazina amanu wa amilus salihat dai fadi wannan sai yace la nukallifu nafsan illa wusaha ba ma dorawa rai aiki face za ta iya yi an gane rukunan musulunci guda biyar ne kalmar shahada sallah azumi zakka aikin haji dole sai kai imani da wannan sanan ka zo musulmi an fahimta to amma akwai wanda har ya mutu ba zai yi aikin hajji ba domin Allah bai hore mai yi ce ba ba zai ba da zakka ba domin ba shi abin da zai bayar kaga a ce marar hali baya cikin wanda Allah ya kallafa wa ba da zakka wanda ba shi da hali baya cikin wanda Allah ya dora mai zuwa aikin hajji shine ma'anar la nukallifu nafsan illa wusaha haka wasu malaman suka fassara wannan wasu kuma sun ce a jumla ce itiradiyya ana cikin magana ana cikin magana sai a datse maganar sai a sako da wani abu a tsakiya wanda ba shi da alaka da farko ba shi da alaka a gaba wannan kuma irin yaren ƙorani ya zo da wannan abubuwa da yawa cikin shi domin gwanintar da ce irin na Allah ana zance ana zance sai a datse sai a sako wani abu kuma daga nan kuma sai a ɗora daga inda aka tsaya haka wasu malamin suka ce jimla ce e itiradiyya la nukallifu nafsan illa wusa jimla ce mai zaman kansa Allah ya ce ba na ɗorawa rai faci abin da zai iya yi sallah in baka yi a tsaye kai a zaune in baka yi a zaune kai a kwance kai nuni azumi in baka da lafiya ko kana cikin tafiya ka sha bayan sallah karama duk iya cikin lanu kalifu nafsa illa wusaha an fahimta Allah ta'ala ke cewa baya dorawa rai face abin da za ta yi akwai abubuwan da dole ne amma ba sa zama wajibi akan ka don baka da iko dan adam ba shi da iko lanu kalifu nafsan illa wusaha ulaika ashabul janna irin waɗannan masu imani da aiki na ƙwarai Allah ta'ala ce su 'yan aljanna ne Allah ya samu da cikinsu hun fiha khalidun idan sun shiga aljanna kuma ba a fita ita wuta ana fita amma aljanna ba a fita duk wanda ya shiga aljanna ba zai fita ba amma ɗaruruwa dubban mutane za su shiga wata kuma su fita domin faɗin rahamar Allah subhanahu wataala amma duk wanda ya shiga aljanna ba zai fita ba haka Allah ya tsara gidan rahama ne gidan jin kai ne gidan fadin rahama Allah da gafararsa ne amma wuta ana zuwa a hori mutum idan ya yi zunubi ya gwargwadon zunubinsa sai Allah ya bar shi ya yi birsin a wuta idan kwanakin sun ƙara sai a fito da shi kamar yanzu a duniya yana ɗaure masu laifi a kurkuku idan kwanakin sun ƙara sai a fito da su sai a musu wanka a ba su kaya har a musu kyaututtuka ma haka ake wawansu to haka Allah ta'ala yake wawansu idan an shiga wuta an babbake zurubin sai a zo ko mala'iku su wanke su a samu su kaya a raka su gidan aljanna su ma sun zama mutane kirki to haka ma dai da dama dama ai akan adabo ma wutar gaba daya da dama dama Allah ta'ala ya raba mu da wuta Allah ta'ala ya saba raba wuta a jikin mu wallazina amanu wa amilus salihati la nukallifu nafsan illa wusaha ulaika ashabul janna yan aljanna ne hum fiha khalidun ay da'imuna idan sun shiga aljanna za su dawoma ba fita na'am ayata gaba da ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن أورثتموها بما كنتم تعملون
a wannan aya Allah ta'ala ya nuna mana bambancin aljanna da duniya an fahimta duk irin ni'imar da kake da ita a duniya to ba ta da musultuwa kutanta ta da aljanna ba zai yiwu ba a aljanna Allah ya ce yan aljanna na za'ana ma fi sudurihim min gilli duk wani kulli a zuciya to yan aljanna sai Allah ta'ala ya wanke wannan kullin babu shi ba mai jin haushinka ba wanda kake jin haushi kowa za a yi rayuwa ta salimul qalbi salimul sadr zuciyar kowa ta saki da kowa a duniya kuma ba irin wannan zaman ba zai yi ba hatta manzon Allah akwai wanda ba sa san sa a zahiri kafirai akwai wanda ba sa san sa a boye munafikai zuciyarsu tana da hikiri game da shi sun siya mai tanaji da tagin na bala'i Allah iya tsira da shi manzon Allah ma da yafi kowa kenan yafi kowa alkhairi yafi kowa alkhairi amma akwai wanda ba sa san shi akwai wanda zuciyarsu ta kudiri da manzon Allah na shari to ballantana wanda ba manzon Allah ba saboda ka a duniya dole a cikaro da irin wannan alhikidu albugudu alhasudu dole wani baya san ka dole wani ma biki ka faɗi ka mutu ba dole wani sai ya ma hasala a dukkan irin matsayin da Allah ya baka wannan haka Allah ya kyar da duniyar a haka za ta tafi bayan da za a yi zukatan mutane su sama daidai ba zai yi ba akwai mutanen kirki akwai mutanen banza akwai masu wankakkiyar zuciya akwai masu dattin zuciya haka duniya take kwatse wa inna minna salihun wa minna duna zalika huwa allazi khalaqakum wa minkum kafirun wa minkum mu'min haka duniya take dama to zaman aljanna Allah ya ce duk dan aljanna dukkan wani kulli a duniya wanda zai hana ka zaman lafiya da wani dan adam to a lahira sai an wanke wannan abu kamar yadda aka yi wa manzan Allah aka zo aka mai tiyata aka fidda zuciyarsa aka tsaga ta aka wanke ta da ruwan zamzam aka mai da ita mala'ika jibriya mai da ita kirjinsa ya sa manzan Allah ya fi kowa haƙuri manzan Allah ya fi kowa wankakke zuciya manzan Allah ne fa wata rana iya zaune a bishiya a jeji fa ya rataye takobinsa wani kafiri iya sanda iya binsa da ya ga manzan Allah ya ɗan gaba iya gingedi iya zuwa kawai sai ɗau takobin da manzan Allah ya ji sai zari takwabin sai tsaya kan manzan Allah ya ce man ya muni oka mini yanzu waye isa kare ka daga shari'a daga ni sai kai kuma ga takwabi zarare a hannuna manzan Allah ya ce Allah kaga shugaban masu tauhidi kenan da kai ne sai dai kama ihu amma manzan Allah ya ce Allah Allah ne zai kare daga shari'a manzan Allah iya faɗar wannan sai takwabin ya faɗi daga hannun mutumin sai mazan Allah ya rike takwabinsa ya ce kai kuma wa zai kare ka game da ni sai ke cewa ai kai mai afuwa ne kai mai yafiya ne ba ka rawa mugunta da mugunta ya ce gina tafiyar ga haka mazan Allah yi yadda Allah wai zai iya yin wannan mutum ya sare takobi zai sare ka Allah ya baka dama a kansa amma ka ce ya tafiyarsa ga sumama bin usal sumama kafin ya mutulunta kafiri ne dan sari kanoki in yi ga sahabi a gefe sai je kashe shi ya kashe sahabai da yawa ɓoye sai mazan Allah ya ce a kamo shi duk inda yake a kamo su mama da ransa aka zo aka ɗaure shi a masallacin madina mazan Allah ya sa aka mai abinci ya ci lokacin cin abinci mazan Allah ya ce su mama ka musulunta mana idan ka musulunta duk wannan ta'addancin da kai sai Allah ya bai ba sai ya ce shi wallahi ba zai musulunta ba ba za ka musulunta bai ce ya ce kenan ka ci gaba zama a daure kwana ɗaya biyu uku mazan Allah iya mai taya musulunci ya ƙi musulunta da aka yi kwana uku sai mazan Allah ce to a sake shi ya tafiyarsa sai sa bai suka ce mazan Allah shi ne fai kashe wani ba shi ne fai kaza bai ce ko sake shi ya tafiyarsa da ya tafi har ya je bayan garin madina sai ya dawo da ya dawo wai sa mazan Allah a masallaci mazan Allah na zo na musulunta yanzu ya ce da da nake ma ta yi musulunci misa baka musulunta ba sai ce a lokacin a ɗaura nake a hannunku nake ai idan na musulunci to 'yan uwana za su yi tsoro na ji amma yanzu na samu yanci tun da ka sake ni ina da yanci raɗin kai na ne yasa in dawo musulunta ba tsoro bane ba an fahimta to kun ga manzon Allah afuwarsa ta sa wani ya musulunta da yawa akwai Safwan bin Umayya a lokacin da yake ce ba wanda yake kin ya gani ma sai manzon Allah baya son ganin sa domin tsabar kafirci wata rana an samu dukiya da haibar dukiyar da har yanzu musulunci bai taba samun irin ta ba. da aka samu dukiya sai a safwan bin umar yazo zai fice ta gaban manzon Allah da sahabbai an tara dukiyar da raƙuma sai ce a kirawo shi yazo da yazo ko kana son kayan namu ne ya san baya son sa ba yace ga kayan mu ko kana so yace an kuma an kuma ina so mana sai manzon Allah ya ce eh bi raƙuma dari ya bashi yi kafiri ne aka yi bara kuma ɗari aka bashi aka ce kada ya tafi an bashi iya zuwa wajen mutanensa kafin ya ƙarasa ce ya kauma asilimu ya mutane na ku musulunta dama yi matsalar zalauci ne matsalar zagina ya ce na dawo daga gumman zan Allah wallahi kyauta yake baya jin tsoron talauci ya san ba na san sama raƙumi ɗari ya bani na musulunta na bi ya kun tahuni na yi gaba kawai to idan kana bin irin wannan za ka tabbatar manzan Allah iya da wakike zuciya ga abin da ya faru bayan an yi fatahu maka manzan Allah har ya koma madina Allah ya san manzan Allah ya fasan gare maka a ransa manzan Allah ya faɗa wa Allah shi maka yake so Allah kuma ya ƙaddara manzan Allah sai ya hijira ya koma madina sai ya ce to tun da maka kake so zan dawo da kai garin maka suratul ankabut mai Allah ya ce innal ladhi farda alayka alquran إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد mm.
قل ربي أعلم بمن جاء بالهدى na'am ومن هو في ضلال مبين Allah ya ce innal ladhi farda alayka alquran wannan wanda ya wajabta maka karanta alqurani shine Allah laraduka ila ma'ad sai ya mai da kai mafarar ka shine maka sai ya mai da kai maka kwanta da hankalinka Allah ce ba maka bace sai ka koma hida zama a gargashin ka to lokacin da aka yi fatahu maka shekara ta tara bayan hijira manzon Allah sai ba da sanarwa yace kuma kafin wannan a shekara ta bakwai zuwa ta takwas ya so ya zo ya yi umara ya taho zai yi umara ya ce a faɗa wa mutanen maka ba faɗa ba da ya kawo shi ba yaƙi za a yi ba ya zo yi wa Allah bauta a ɗakin sai umara ya koma madina suka ce ba su yadda ba suka ce ba zai yi ba aka tura usman bin affan aka ce to aje a tattauna da su me suke so suka ce usman to tunda kai ka zo dama dan dan dangi ne kai mun baka dama ka je kai umarar ya ce wallahi ba zan yi ba tunda mazan Allah ne ba zan yi ba in kuna so ne he kun biya mazan Allah dama ya shigo mu tare suka ce mazan Allah ba za mu ba shi dama ba sai dai baɗi a rubuta yarjejeniya a rubuce ba mu yadda ya yi aikin hajji a yau ba afuwan umara dole sai baɗi shi ne abin da muka yadda aka zo aka faɗa mazan Allah kai ce shi kenan a rubuta Allah kai mu baɗin sabai a mazan Allah a je a yi da ƙarfi mu shiga ya ce a eh a je a shiga a yi da ƙarfi ya ce a a zo a sulunta a koma gida Allah ya kai mu shekara mai zuwa mazan Allah ya ce duk wanda ya zo da hadaya yanka wanda kuma yake da aski je ya aski mu koma madina a lokacin an sahabbai kamar ba su ji abin da mazan Allah ya faɗa ba so aje a yi ko da ƙarfi ne a lokacin mazan Allah ya tafi da ummul mu'minin mai mula da mitul haris ɗaya daga cikin iyalansa sai ya koma ya same ta ya ce to mutane na fa za su mun tawaye kuma Allah ba zai basu ba zai halaka su sai na matarsa take cewa ya rasulullah me ya faru sai yake ce na ba su dama a je a yanka hadaya a yi aski mu koma gida Allah ya kai buɗe mu dawo mai su na ga an suna nauyin jiki ba za su yi ba sai take ce to a shawarci ka je cikin su mun ka zauna ka kira wa za mu kai ma aski a cikin su ka kama hadayar ka ka yanka a gaban su ka kyale su da ta faɗa masa haka mazan Allah ya mince ya zo aka masa aski ya kowa kuma ake masa ya yanka hadayarsa ya kowa ya kamo hadayarsa ya yanka ashe ana ɗaukar shawarar mace ashe ba duk shawarar ta bace ba a dauka kaga ita ta ba manzon Allah wannan shawara kuma ya karba ta zama maslaha ga duniya gaba daya an fahimta kai ma idan hajiya ta baka shawara ka dauka gaji amma ba kowace ba sai an tace tukunna yawa saboda ka manzon Allah da ya je shekara mai zuwa kuma kafin lokacin sai Allah ya bashi maka ma gaba daya waɗanda suka hana shi shiga maka suka kore shi suka masa wulakanci sai ya ce to duk wanda ya gudu gidansa ya buya kar a kama shi wanda ya gudu gidan abu safiyan shi ne shugaban kafirai a lokacin shi ma in ya gudu gidan abu safiyan ya tsira ku rabu da shi wanda ya shigo harami ku kyale shi karo kama shi amma duk wanda ya tsaya a titi zai fito na fito da ku kama shi da aka kama wannan tsagerin sai ya tara su a guda ya ce to me kuke zato zan muku ake dan uwanmu ne mai yafiya ne kai mai afuwa ne ajiya fa su suka kore shi ba su suka ce ba zai yi aikin umar ba amma ya suka ce dan uwa ne kai akun karim ibn akin karim dan uwa ne mai karamci dan dan uwa mai karamci ba ka rawa mugunta da mugunta sai ce izhabu wa antum tulaqa ma qala lakum illa kama qala aki yusuf li ikwanihi ba abinda zan ce muku sai dai abinda dan uwana yusuf ya faɗa wa yan uwansa shi ma ku tafi la tasriba alaikum al yau yaghfiru Allahu lakum ku je zargi babu ni da ku a yau ku je ma Allah ya fi muku abinda ku a baya haka manzon Allah ya musu domin tsarkin zuciya irin nasa saboda ka yan aljanna ma sai an musu wannan wa naza'ana ma fi sturihim min gillin dukkan wani abu ciwo na zuciya ciwon saurin fishi ciwon hasada ciwon gaba ciwon kaza duk sai Allah ya wanke shi an fahimta ikiwanan za yan aljanna za zama to yan uwa wanda asana ma fi durmin gillin tajri min tatimul anhar koramu na aljanna za su dinga yawo a ƙarƙashin gidajensu bayan an wanke zukatansu ba mai jin haushin kowa ba mai damuwa da kowa tunda Allah ya ce ayi in ya bawa yan aljanna aljanna la yabghun anha hiwala ba su da bukatar a musu canji ta ishe su dama abin da yake kawo hasada a duniya daga ba duniya ce ai wani ya fi ka samu wani ya dara ka a samu wani ya taho ka zo ka fice gabansa duk abin da yake sa irin wani abubuwan kenan to aljanna duk abin da Allah ya baka ya ishe ka ba ka daga ido ka kallo wani naka ya ishe ka yasa Allah yasa wannan sabuba ne na zare gaba da hasada a cikin zukatansu a duniya ma ko malamai suna cewa in dai ka yarda da kasan da Allah ya baka duk yawon da zaka yi iya samun ka zaka yi to zaka samu karacin hasada a rayuwarka duk mai hasada rabon da Allah ya bahi bai da shi bane ai wane kaza ai wane ya samu kaza ai wane yayi kaza ai kaza ai kaza to wannan sune sababin zuwa ga hasada amma ka haƙura da abin da Allah ya baka idan ka haƙura wallahi ba za ka yi hasada ba ka san rabansa na sani rabanka na kare ba za ka ci rabansa ba zai ci rabanka ba an fahimta to yan aljanna Allah zai wanke zukatansu Allah ya samu da cikin su tajri min tatimul anhar Allah ya ce ruwa zai dinga gutu a karkashin gidajensu ta ta qusurihim suna benayensu ruwa iya gudu a karkashin gidajensu akwai dam na ruwa fiya wuta na gaskiya kenan akwai dam na giya irin ta aljanna akwai dam na zuma akwai dam na nono wanda suratul muhammad ta ba mu labari nonon baya jirkita zumar lafiya kalau ba mis da siga da sauransu suna nan dimun da'im duk lokacin da kake so zaka iya dauka in kana zaune ba sai ka tashi ba in kana tsaye ba sai ka zauna ba duk abin da kake so za a yi ma dan aljanna mai mulki ne wa iza ra'aita sama ra'aita na'iman wa mulkin kabira Allah ce in kaga dan aljanna zaka so ka ƙara ganin sa domin za a ga mulki za a ga ni'ima a zahiri mulkin duniya ba mulki bane yanzu an kasa an kada ga gas siyasa 2023 wa an so sun fara daina bacci yanzu ya za a yi a je Abuja a hau jirgin sama tafi Umara a je Dubai a je America duk kullu kullu ake yi domin mulkin zai iya sukucewa ya kare amma dan aljanna mulkinsa ba ya karewa ba mutuwa ba tinuwa ba jam'iyya an gane ko haka nan abin yake sarmadan ba da iyaka Allah ta'ala ya samu na ciki tajri min tatimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha yan aljanna za su ce alhamdulillah Allah mun gode ma da ka shiryar da mu zuwa ga aikin alkhairi har muka cika da imani Allah mun gode ma wa ma kunna li nahtadiya ba mu kasance shiryayyu ba laula an hadana Allah ba dan Allah ya shirye da mu ba kaga tawadi'u kenan duk inda kai da addini ka dinga rabawa da Allah Allah taimake ni Allah dafa min Allah tsare ni Allah ba ni dama kar shi dan halakar da ni kar ka jiji da kanka idan ka zama to ka ji da kanka to babu shakka shi dan ya ci nasara a kanka duk shekarunka duk iliminka ka dinga tawadi annabi shaibu alaihi salam da ya zo yi wa al'ummarsa wa'azi sai ya ce wa mata wafiƙe illa billah duk abin da kuka ji na faɗa a dace ta daga Allah ne ba da gari da ba ne ya fawwala wa Allah al'amarinsa to ‘yan aljanna ma za ce alhamdulillah allazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah ba dan Allah ka shirye da mu ba da ba za mu zamto shiryayyu ba laqad ja'atu rusul rabbina bil haqq haqiqa manzannin ubangiji mu sun zo da gaskiya ko mun bi su sun ce kaza mun yi mun bi har Allah ya karbi rayuwar mu wanudu Allah ce za a yi kira sai aka boye mai kira domin kiro mu yan aljanna wanudu za a kira yan aljanna amma su ma ba za su ga mai kiran ba haka za su ji magana daga sama an tilkumul janna waccan aljannar gidan daraja gidan kima gidan ni'ima gidan alkhairi Allah ya ce uristumuha mun gadar muku da ita bima kuntum ta'malun sakamakon irin aiki da kuke a duniya an fahimta to malamai suna ce a gurguje da lokaci yayi mai ma'anar Allah yake kwatanta aljanna da gado uristumuha gurabe da yawa Allah iya maganar aljanna sai ya ce na gadar musu da aljanna na gadar musu da aljanna to malamai suna cewa yanzu misali wani naka yi rasu mahaifi ko mahaifiya ko mata ko ɗa aka raba gadonsa aka baka za ka kwanta da tunanin zai iya dawa ya karɓi wannan gadon idan gida ka samu a gado ko mota a gado ko gona a gado kana tunanin me wannan abin zai dawo ya karbi kayansa ai ba za ka yi wani tunanin ba to haka Allah ya kwantarwa da yan aljanna hankali idan kun shiga aljanna tamkar ga da kuka yi ba mai dawowa ya ce ka ba shi kayansa naku ne Allah ta'ala ya samu daji Allah ya ba mu aljanna Allah ta'ala ya kiyaye mu daga aiki da zamu saba ma Allah ta'ala ka karba ayyukan mu ka samu lafiya mu gama lafiya zamu tsaya anan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya karbi addu'o'in mu da ibadun mu marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mahaifan mu da sauran al'ummar musulmi muna roƙa musu Allah ya ji kansu ya gafarta musu Allah ta'ala ya sa da mu da su aljanna ce ba kumar mu yaran mu da Allah ka ba mu Allah ka shirya mu da su Allah ka dora su a hanya madidiciya Allah dukkanin mu nan masu bukatu a gunka na alkhairi Allah ka biya mana abin da ya taso mana shari ko mara dadi Allah ka kawar mana da shi ya Allah Allah ta'ala muna roƙon ka karbi azumin da muke ma ya Allah ka karbi dukkan ibada da muke maka sa muna cikin bayan da kai wa gafara da jinkai a wannan wata Allah kasar mu daga garinmu da sauran garuruwanmu na musulmai Allah ka ba mu zaman lafiya Allah abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka fi ƙarfinsa Allah mun kaskantar da kai mun yi tawadi zuwa gare ka Allah ka ba mu mafita a wannan ƙasa Allah ka ɗora mu a hanya mai kikkiya da ce ciyayi Allah Allah ta'ala muna roƙon ka yi riko da hannayen wajen aikata alkhairi Allah ka hana mu aikata shari da sabanka Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين